صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الغري لنا بهذا المقدر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر dukkanin karatun da muke da mutum zai karanci a barkun bada na kawai marayu wani mazuna zai ga dukkan abin da muka dace muna ta yi a takaice da kuma wasu abubuwa da bai kawo bane wa aka raba mun maula a jalla karamati wa khassasa hu man lil malaikati yanfaru al khususiyat al muhammadiyya shigo mana ciki haka baro baro ma ya kawo ishara zuwa ga isa cikin al'adun nazar ya yi gudun a ce mun yi hoto start na mir'atu da yawa dan a zo a babbayan ta amma tun da diwani hannun kowa akwai shiganci a gidan kowa hannun kowa akwai diwani kuma ga ɗaya daga cikin marubutan diwani malam kafar tare da mu kila ko shi zai ba ku ko kwafi dubu dan da na sai kowa ya sa ko mu sani ba kan mu bai karan bayani amma dai a koma wani mar'atun nazari a karance ta da kyau za a ga bayanan da shi ya dunkule su kuma bayani wanda yake gamsasshe Allah ya taimake da Allah kuma in mun samu ko in wani ya zai samu wannan lada a yau kwafi kwafi ne mar'atun da zai kawo mana ko mu Allah ko da mu za mu insha Allah sai mu karanta ta guda guda ta faruka albabu salis babi na uku imawar da cikin bayanin abun da ya so min sahihil akhbar da ingantaccen waliyai ingantaccen waliyai ومشهورها مشهورين بسكوة بيئة wanda suka yi bayani bi azizul kadari cikin da rabbi da girman alkadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin ubangiji ba kai ka Allah ba ka bar ko kana girman ubangiji to haka ubangiji da girman manzo Allah iya da kai girman ba wa kaga Allah mai bayanin shi wa manzilatihi da bayanin darajar mazala da matsayi dai wurin Allah wa ma fassaru bi da abin da Allah yake fance shi da shi duk dare ne a duniya da lafiya min karamatihi na karama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga ciki yace la ba ba sa bani Allah wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramul bashar shine mafi girman mutane ga baki daya balle abun da ba su wajen karram na bani adama to shi ko manzo Allah shine mafi girman waɗanda Allah ya girma sallallahu alaihi wasallam wa sayyidu wa ali adam kuma shine shugaban ƴaƴan adamu ga baki daya balle wanda ba su ba wa afdalun nasi manzilatan inda Allah shine mafi bincin daraja daga cikin mutane wurin Allah wurin Allah ba wanda ya daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala mafi daukakan mutane darajatan daraja wa aqrabu mafi kusancin su zulfa kusanci wurin Allah ya isa dai ba mai saduwa da Allah sai ta ƙofar maza Allah su zafi wa an ta babu lahi an yi mulkin a ta hulun garika da milawai wa alam ka sani an da hadi salwa da tuli dalika da siratun jidda hadisai da suka zo cikin bayanin daraja da ɗaukaka da matsayi da abin da Allah ke bance shi na karama cewa shi ne mafificin mutane shugaban ya fada mafificin mutane daraja wurin Allah wani sanda suka suke wannan bayani basiratun jiddan ba sai wani haƙwarai wakalin tasar namin ha ala su ha mun takaita wurin kawo hadisan nan akan sahihi wanda ba wani shakka cikin shi wa mun tashriha wanda ya wasu kowa ma ya sani wa hasarna ma'ani ya fara da bilha mun takaita ma'anonin abin da ya zo daga waɗannan abubuwa isnai ashara fasalin cikin fasali goma sha alfasalin awon fasali na warko imawar cikin bayanin abin da ya zo na zikiri karamatihi na ambatan darajar shi da rabbihi wa umarnin shi azza wa jalla wal istifa'i da zaɓe shi da Allah ya yi wa rifatin zikiri da ɗaukaka ambatan shi ko ɗaukaka ambaton shi wurin Allah wa rabu ana laka mai kiraka wata ɗin da fifita shi da Allah a kan wanda ba shi ba wasu ya dace kula da adam da bayanin shugabanci shi da ya adam da ma fassa bihi da abin da Allah ya kimbace shi da shi da duniya a duniya min mazaya na darajoji da abin da yake ya kimanta da su shi ne min mazaya rutan da darajoji da shi kaɗai Allah ya masu mabaraka tismihi da albarka suna ne a ɗai mai tsarki akwai wani wanda ya rubutu cewa kayan a ce mashi muhammadu ba a san muhammadu ba sam to ya ce amma yanzu albarka ce wasan iyakan muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu sannan ya ta kawo bayanai wasu sun keɓar daga shi sunan na muhammadu kawai ya rubutu mai yawa a kai muhammadu muhammadu muhammadu da cewa daga hamdu yake da kuma ahmadu kuma shi ne mahamudu sannan da allah ya zaɓi mahaifiya ta yi ta sunanta halib tun dai mahaifiya aminatu mai ba shi nono sa'adiyatu da dai sauran abubuwa zai bayanin wani abu daga cikin wannan خبرنا الشيخ شيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل إذنا بلفظه إذن يمنع للفظ حدثنا أبو الحسن الفرداني حدثنا أم حدثتنا أم القاسم قالت تكين شيخ حد ما تعيش حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب عن أبيها تعاير والد مهيفته حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى وهو ابن اسماعيل عن يحيى الحماني حدثنا قيس عن الاعمش عن عباية عباية بن الربع عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس يبكي قال رسول الله ما صلى الله عليه وسلم ياتي ان الله تعالى الله مدوكي asaba la halka ismaini ya raba halitta kashi biyu wajen adadi mai na khairihim isman ya sami cikin rabin ko rabon da ya yi alkhairu cikin rabon na guda ya sa daga cikin kashi da ya yi alkhairu ba za duka ƙaunar ta'ala wannan shi ne zata da ya ce wa sahabu da mi ko ashabu da mi ne wa sahabu shimali an kasa halitta duka duka kashi akwai ashabu da mi akwai ashabu shimal ba ana min ashabi yamini wa ana khairu ashabi yamin ni na zama daga cikin ashabu yamin kuma cikin su na fi kowa su ashabu yamin sun majalar kismaini sannan kashin nan guda biyu bai da su a talatan kashi uku wajen alaɗi mai da khairu ha a yasa cikin kashin da ya bi alkhairi a cikin hukunan وذلك قوله تعالى بسم تعالى يأتي وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أو كنبا تبال من السابقين إن أتكن السابقين وأنا خير السابقين ومن يسوع ثم جعل الثلاثة قبائل sannan ya sanya kashin nan uku suka zama kabilu kabilu wajen alani mai da ha kabilatan ya sa ne daga cikin mafi kicin kabila wurin afiya wazalin ƙaunar ta'ala wajen allah kuma shuruban wa ƙaba'ila kuka sanya ku jama'a jama'a dangi dangi kuma kabila kabila al'ayata zala ya ce fa'ana atta'a waladi adam ni ne mafi jin tsoron allah ɗiyan adam kakaf duk na yi kowa tsoron allah wa aka rama kuma alallahi in na yi su girma wurin Allah wala fahara kuma alfahari faɗi nake ba in ba faɗi ba a sani ba sun maji alƙaba'ila su ne sanya ƙabilun nan buyutan gida-gida wajen ala ne mina khairu ha baita gasa daga cikin gidan da ya yi alkhairu cikin gidan kowa gidan mutum da kowa da zalika qawluhu ta'ala zance Allah kenan da yace inna ma yuridu inna ma yuridu Allah yudhiba ankum rijsa ahlal baiti ko mutanen gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana nufi ne kawai ya tafi da kazanta da dauda da zunubi daga barin gidan su aka ce ma haka babu sai gidan su Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bi sallawata ana bi hurairar ta kala yace kalu suka ce ya rasulallah ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta waje ballaka rubutu wai yaushe annabta ta waje bagare ka ala yace wa adam bayna ruhi wa jasad tun adam na tsakanin ruhi da jiki ba amma ko samu jikin da an kai daga ni ko nake annabi wa an wata da ta binne al'asƙari ƙala ya ce ƙala da sun lasu da sauransu Allah ya ce inna Allah ta faɗin wani da Adam Isma'ila Allah ya zaɓi Isma'il da cikin ɗiyan annabi Ibrahim wasu ta faɗin wani da Isma'ila bane kinata ya zaɓi bane kinana daga ɗiyan Isma'il wasu ta faɗin bane kinana ta Quraysh ya zaɓi Qurayshawa daga ɗiyan bane kinana واصطفى من قريش بني هاشم يسعد بنو هاشم daga cikin Qurayshawa wasqafani yuko yasadi min bani hashim wa min hadisi Anas radiyallahu anhu yace ana akram walad adam ala rabbi wala faqara yine mafi girman ya adam wurin ubangiji na kuma ba alfahari nake ba fi hadisi ibn Abbas ya ce ana akaramul awwali wal akhiri wa la fakhar ni ne mafi girman mutanen farko da na ƙarshe kuma alfahari nake wa na aisha radiyallahu anha an sallallahu alaihi wasallam ta ni jibril alaihi salam jibril alaihi salam ya zo man makala yace yana ban labari kallabtu masharik al-ard wa magharibaha lam ara rajulan afdala min muhammadin lam ara bani abin afdal min bani hashim yace na juya mahudar rana da mawaɗarta ban ga mutum mafifici ba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ga ban ga dangin uban da sun kahi dangin shi na banu hashim ba wa an anas radiyallahu anhu annan nabi yace maza Allah sallallahu alaihi wasallam wuce bil buraq ya ka mishi buraka lailata usudayni daren da aka isra'i da shi fastas aba alaihi sai buraka ta ki jawuwa ta ki yadda da manzon Allah ya hauta fa kana da wani jibril jibril ce ma buraka abin muhammadin tafalu hada kai buraka kai buraka manzon Allah za ka yi ma wannan takaddar ce ki yadda ya hauka amma rake baka haru akramu allah minhu wanda ya yi shi girma ga Allah bai taɓa hawanka ba balle farfar da arkan sai ke shi da jibi shi buraka kawai sai kama jibi ya ce a jibril ba wai rigima ba ce ta banza ina so da in ta wannan in an ta gobe kiyama ya ce ya ga sun laya ka tuna da rai isra'i da kan zo hawan wata buraka ba ta yarda da wuri ba ainihin ce wannan Allah ka ce ce ce shi da kaso ina kafa hujja ne wanda zan nemi ceto gobe kiyama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ya ce to gina su ta ceto ta tabbata wa an ibn Abbas radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam wa an ibn Abbas radiyallahu anhu ba anhu sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma khalaqa Allahu Adam da Allah ya halicci annabi Adam in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a habaka ne biyu sulfi illa arba sai sauka da ne zuwa ƙasa cikin tsatsan annabi adam waje alani ya sanya da mafi sulfi lohin fissa ilati cikin tsatsan nuhu a cikin jirgin ruwa shi yasa bai nutse ba wa qadafa bi fil nari bisul ibrahim ya jefa ni cikin wuta ina cikin tsatsan annabi ibrahim shi yasa wuta ta zama bardar wa salamun ibrahim ثم لم يزل sannan Allah bai wuce ba yanqulu yana ciratar da ni bil aslabil karibati cikin tsatsa masu girma ilal arhamin tsahirati zuwa mahaifayyar mata masu tsarki kaga tsahirati to hatta akhraja ni baina abawayya har ya fidda ni tsakanin uwa da ubana lam yaltaqiya kakanni na ba saba gamuwa ba ala sifahi akan zina kalbu ta dai wannan iya ishi shaida da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba tsarki ne wa ila hada zuwa ga wannan ma'anar ne ashara Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu bi qawli من قبل حادبت في الظلال وفي مستودع حيث يقصف الورق دبت manzo Allah ka ji daɗi in zilala a cikin inuwoyin aljanna min kabli ha ko ka ce kayan duniya ko ka ce kayan annabta ko ka ce kayan ma a haihe shi manzo Allah da ya riga duniya kuma tun da yake kayan annabta kayan haihe shi yana cikin tsalki kayan ya shigo duniya yana can cikin azilal wa fi mustawla'in kana cikin ma'ajiya haizu yuksubul warqu sanda yake dan fargayin aljanna ina ba da hikaya cewa yana cikin tsatsa annabi adamu sanda adamu ce ta ce nan yana cikin tsatsan shi sun ma ba da talbila da la basharun anta wala murgatun wala alaku sannan ba ka sauko zuwa garuruwan ƙasa kai ba mutum bane a lokacin ba tsokan dabawa ba saran jini ba balna da batun tarkaho safina wa kan aljamala salan wa ahadahul garku kana mani kana hawa cikin jiragen ruwa lokacin algarku nutsewa aljama ya sa da zame ga nasarar gunkin nasaru a halin da masu bautar shi kalmin salimin ila rahimin za ba za adam ba da ƙabaku ana ta tunatar da kai daga tsatsa zuwa ga mahaifai mata idan wannan jama'a suka wuce kuma sun rufin halitta kuma ya bayyana duk da kana tare da su su ma ta wa kai to kal muhaimin min inni fa'aliya ata tahallu sannan ɗakin Allah mai shida ga ayyukan bayi ya taro kafin da ɗindaba lokacin kana tare da ɗindaba Allah ya madaukakiya wanda yake annobi ku da marmu ta hata suna karkashin ta ko kuma annobi ku duwatsun da a cikin maka ta hata suna karkashin ta wa an ta lamma wani ta asharakatin arzu wa za a ɗafi nuru kalbu fuku kai sun da an gaibe ka sai ƙasa ta horu da haske sannan dukkan sasunan duniya ya cika da haske saboda haskenka ya rasu da Allah sallallahu alaihi wasallam wana bihi zalika biya'i wa fi nuri wa subulan rashadi nakhtalifu wana mu dai fi zalika fiya muna cikin wannan hasken wafin nur muna cikin wannan haske dai wannan hatari ko subula rashad muna tutsa hanyoyin shari'a albarkata ci ya bar da na yi lafali ya sababa da ya sufacin nari wa wahi ta hatari ko ya ce ya kai dalilin sanyin wuta annabi ibrahim da aka sashi ba don ka bada ya kone amma tun da kana cikin tsoron shi Allah kai bari ya kone ya sababan da isbatin nari ya dalilin tsaruwar annabi Ibrahim da kona wuta wa iya ta haka da kuma tana kona wato ba an cire sifar kona ba a kai dai an ba ta konewa saboda kana cikin tsoron Ibrahim da Ibrahim bai kone ba wato a ce wutan na nan da zahinta da wani zai shiga da ya kone shi ga ya cikin ba ci da zahin ba amma kun saukar da musulman gare shi saboda kai kana cikin tsakai shi warawa anhu radiyallahu anhu abu zar abu zar al-ghifari wa ibn umar da ibn umar abdullah ibn umar wa ibn abbas abdullah ibn abbas wa abu huraira da abu huraira wa jabir ibn abdullah jabir ibn abdullah haga ce warawa mufradi saboda fi'ili ya riga fa'ili zuwa ko dole ko fara aka kawo shi mufradi shi fi'ili shi yasa ce wa rawa Allah annahu abin da suka rato cewa shi kala manzo Allah ya ce uqitu hamsan an bani abu biyat wanda ba ba kowane ba annabi ba ba da haga sashen ruwa ya ce hudu sita an ba da abu shidda lam yi a hunna na biyun ƙauni ba a ba da su ga annabi ba ka ina na farko musulunci bin robi an taimakan da sa tsoro ga inda za da yaƙi masira ta shaharin tahiya ta wata guda wato kahin maza allah zo da wata guda ko da suka yi kaɗa sai an ce ga muhammadu musuwa tsorowa daga ya kashe su kawai sai a zo a inda ta kuma waje ilalliyar ardu masjidan wa ɗaruran kuma an sanya dukkan ƙasa ko ina ta zama masallaci ga ran ta zama mai tsalki na za a yi taimama ka ga mutum na noma in lokaci sai ya yadda kwashe ya kabbata sallah kana kasuwa ma ka yi sallah kana gona a ofis ka yi sallah kana ko ina kake za ka yi sallah saura ku sai inda ka ta kai rijista a ko coci duk da baka rijista ba ka da iya zuwa ka ibada sai ka ce ka rijista ko ko ko ina Allah ya sa ƙasa masallaci ce gare mu saboda sauƙin addini sannan ka da in baka samu ruwa ba ko wani sharaɗi ka yi taimama in ma wanka ya kama ka babu ruwa da sharaɗi sai ka yi taimama cikin bayanin wanda ce ba ayyu ma rajulin min ummati adrakatu salatu falyusalli duk inda sallah ta cimma ɗaya daga cikin al'umma ta kawai ya sallace ba sai ya dawo masallacin unguwarsu ba wani lalle da gana'imu kuma an halatta mana cin ribobin yaƙi walam ta hilla da nabiya kawai ba ta ba halitta ba ga wani halitta ba ga wani annabi kafina da sai dai a tara ganima a koli shi ko ka canye kuma ka samu lada don dai ji sadaka ka ci abinci in kana da kyakkyawar iya sadaka ce an ka ba ka ba matar ka dole ka ba ta ko an ranka yi amma kuma lada za a baka da abincin da ma ka ɗiba ka sa mata ga baki ladar shi daban ka ci da 'ya'yanka dole ne kuma a baka lada to gane an samu gani wurin yaƙi sai a rarraba a canyi kuma an samu lada wabu isu ilan nasi kafatan an aiko ni zuwa ga mutane ga baki ɗaya wani ko sai dai a ce garinsu ko unguwarsu ko gidan shi ko ƙasarsu ko ƙabilarsu ni ko wacce zuwa ga mutane gaba da kuma ka ga da aljannu manzo Allah shine annabi su sallallahu alaihi wasallam wa uditu shafa'ata kuma an bani ceto kaga wani mawaƙi ce tashin kiyama ma an yi shi domin rasulullah sallallahu alaihi wasallam to tun fa yanzu tun kahin yanzu aljanna fa na nan tana nan kuma kai din nan mun mutu nan duk ɗayan aljanna muke muna can muna tashar daɗin mu aljanna tana nan har ba za a dakance ya ce aljanna ya ga wani ya ce aljanna ya ga wanci ko ba ka ce haka nan ba wuta kuma tana nan tun da an kai ta Allah ya kiyaye suna ce suna sha azaba su to me zai sa bayan tashin kiyama a yi shekaru dubbai Allah bai ce kowa komi ba ai ba gina aljanna ba gama ba ba shirye-shirye ba gama ba ba ma list aka yi ba a ya zo takarda ya ce cikinta akwai sunan yan aljanna farko da kashe ba a kara ba a ragewa wannan akwai sunan yan wuta ba a kara ba a ragewa kaga ba shortlist aka yi ba cewa a ware yan aljanna a ware yan wuta dan aljanna dan aljanna ne dan wuta ma dan wuta ne kuma an riga an tun yi ba kun fahimta to zaman me aka yi zama a matsu a nemi wanda sai ce ga Allah neman ceto so tun daga annabi adam har annabi isa kowa ya ce wallahi bai isa ba iya ba sai an zo gare ce ana laha ana laha kuma ya ce tun bai tambaya ba a ce an bashi kaga wannan shi kadai an ba ceto in ba shi ba mai iya zuwa kowa sai ya ce yau Allah ya hushin da bai taba yi ba kuma daga yau bai kara hushi irin wannan ni da adalahi kaza in ce in kai kaina a yan kaggan da wurin na kaina an kai ta wurin Allah ya ce mi sai shi da an zo kawai sai ce da ma karambani da rashin da kai koro su ai ni ne da wannan ni ne da wannan to ne kada an gaba wannan kaga cikin sai sai ya ga wannan wa bi riwayatin a wata riwaya badal hadhihi al-kalima sakamakon wannan kalma ce a wukutu shawukutu shafa'ata sai ya ce wa qilali kuma ni dai an ka ce masallatu uqa to abin da kaga so a baka cewa shi ba to shi ba ceto an ba ya zuwa a tambaye ni kai bidi kai na ma dai ba ka tun baka fita ba ya rasu da zai shi dogo ya ce a lokacin wani ba da labari ne ko ko irin khayalin mawaka ta sanda manzo Allah ya tashi zuwa ceto ni ko ina nan na da ya kulli ina ta rera diwani ina ta diwani shi yana yabon Allah ne ko ina yabo ne can sai ya ce kai wane ne ka ka rogo mini baitocin na a ce Ibrahim sai ya ce kawo shi ya ce da manzo Allah ya waiwaya sai ka ga mu'jiza ta bayyana sai a ruhe a ruhe duhu na a ruhe baki na komai a ruhe sai a kawo ni gaba ne cewa ka'in shi ai ta waka jiwa ne aka nemi ceto to sai ya taho aka huda aljanna ya shiga sai ya ce na mawaki na bismillah aqulu lahu sabi wa ahla mawadda sisi ya rasulullah ba duka duka akwai yan faila ta da su duka ne sai ya ci mushi Allah samu dace bi riwayati ukhra aw tura kuma na wuri sai ya ce wa urida alayya ummati kuma an gitto ma al'ummata walam yakhfa alayya tabi'u min al-matabu mabiyi daga wanda aka bi cikin su ba wanda ya koyo gare ni na gane kowa tabi min al-matabu fi riwayatin autor ya ce kuma qulstu an yaqul ila al-ahmad wal aswad zuwa ga jaffata farafata da bakafata to su wane da al-ahmad wal aswad ila aka ce asudu su bakafata al-arab larabawa su aka ce masudu saboda ba farfaru ba ne irin turawa da yahudawa da yana da galiba na alwalihim alkuluma saboda kuluma shine barin jayi ga launin larabawa na asali wa hum min as-sud wal humr an cuɗanya kalar jikinsu da baki da ja min as-sud fahum su laraba min as-sud daga bakin fata suke wal humr ko da yace al-ahmar al-humr al-ajam shine min al-usul al-ahmari ayakun zuwa ga baibayi wal aswadi da larabawa ta gaba mu ya fara ko baibayi sun ne ci larabawa wakila ka ce a albibu wasu min al'umma ayakun zuwa ga farar fata da bakon wata cikin al'ummomi wakila an ce al'umru al'insu wasu aljin وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه ya ce nusirtu bin ru'ubi an taimake ni da tsoro da utitu jawami alkalim kuma an ba ni jawami alkalim zai wani kalma guda bayyananna amma saboda balagata don an ce za a yi sharhinta sai a littafai da ya ba gama sharhinta ba kuma kowa zai fahimce ta daidai istidadin da Allah sami shi wai na ana na'in ina nan ina bacci irji abin mafati ya kaza ilin arz sai aka zo man da bakwadan taskokin ƙasa na arziki duka wa wadda fi ya dayya aka ɗora su a hannuna wa fi riwayatin anhu wata rawa kuma sai ce wa ku taɓa bin nabiyuna an cika annabawa da wani kuma ta bin amir an da rukali ya ce kala sallallahu alaihi inni faradun lakum ni mai rigan ku ne ishishira maku harkar ceto da ni'ima kayan wato zan riga ku gaba da ala wa ana shahidun alaikum kuma ni mai shaida ku ne wa inni ni wallahi ka gani la anzur ila haudil ana yanzu haka ina kallon tafki na alkausara to ba shi kadai ba na hira dukkan ta shirye take ina nan shirye mu ta kajira insha Allah kuma da wanga jikin ba da wanga jikin bai yi shan lafiya sai an sake mana wani jiki irin na shan dadin aljanna ya ce amma dai yanzu haka yana kallon tafki da na dosara wa inni karo ubitu mafati a khaza'in kan kuma hakika an bani mabudan taskokin kasa wa inni wallahi ni na rantsi da Allah ba a khafu alaikum an tushriku ba'di ba ne ba ku tsoron ku koma kafirai bayana walakin ni akhafu alaikum an tanaqasu fiha sai dai abin da kaje muku tsoro ku yi ta waso so cikin son duniya shi dai da ka tsoro shi ko zai raba ku da ni wa abdullah ibn amr radiyallahu anhu anna rasulullah mazalla sallallahu alaihi wasallam kana yace ana muhammad ni am muhammad ni am muhammad annabiyu annabin Allah al-ummiyu wannan da bai makarantar kowa ba kuma ya kowa karatu la nabiyya ba'di ba annabi bayana utitu jawami al-kalim an bani jawami al-kalim wa khawatimu da khawatimu al-kalim wa ullimtu khazanatan nar kuma an sanar da ni matsaran wuta wa hamalatul arshi da masu hidima wanda aka dauki da al-arshi